بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam sayyid abdulmadir al-ghauri yana ci gaba da yi mana bayani akan littattafai na tarajim na mazajen hadisi zamu tashi a inda yake cewa ta'rifu kutubi du'afa al-matbu'a bayani akan littattafan da suka keɓanci mazaje masu rauni da tarjama al-matbu'a wanda aka riga aka buga su ma'ana wanda suka aka aka publishing din su na daya shine abu'afa al-kabir وكتاب الضعفاء الصغير للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وانا التفاي قد أبي دكان سنا الإمام البخاري وانا يرس أشكرا تقري بيودا حبسن دشدا باين جرم زن الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتي يقعو الضعفاء الصغير في ثلاثة وثلاثين صفحة لتافهم الضعفاء الصغير ينا ينا زواني أتكن shafi talatin da uku kacal wa ƙadrar tabahu ala hurufin mawjam mu'tabiran harfa al'awwal filismi faƙat kuma malamin ya jeranta shi ne akan jeren giya harufa na alifin ba'un ta'un yana mai lura da kawai harafin farko a jikin suna wato harafin farko in ya zama ba'un ne to ba dole na biyu ya zama ya yi kula da su wajen jeranta su a ce mai ba'un hamza sannan mai ba'un ba'un sannan mai ba'un ta'un bai kula bai kula da wannan ba ya ci gaba da cewa wa yuqaddimu al-ismu alladhi yatakarraru kaseeran ala ghairi a kowane babi misali a babun sunaye da suka fara da kaza to yakan kawo sunan da ya fi shahara a wannan babu kama a babun sadu watakila sai ya kawo sunan salihu kafin ya kawo sunan suhaibu kaga salih ya fi yaduwa an fi samun shi a cikin mutane misali sai ce wala yazidu tazidu wala tazidu tarjamatu ala satr alwahid illa nadiran tarihin baya wuce layi daya kacal in ba a lokaci kadan ba wa yadhkuru fiha ismar rawi wasma abihi wa nisbata wa ba'da man rawa anhum wa rawa anhum yakan abaci sunan mai riwayar ne da sunan babansa wani dan wani da nasabarsa mutumin gari kaza ko wanda ake danganta shi ga kaza wa ba'da marrawa anhum da mutum ɗaya ko biyu daga cikin malamansa warawa anhu ko ɗalibansa wa galiban ma yaktafi bi wahidin minhum faqat da dama yakan faɗi mutum ɗaya ne kawai daga cikin malamansa da ɗalibansa thumma yutliqu alaihi ihda ibaratil jarh sannan sai ya ambaci ɗaya daga cikin maganganu waɗanda suke suna nuni zuwa ga su kasani wai ta takararru ibaratu lafuzan da suke yawan maimaituwa a cikin tarjumamu akwai munkarul hadith fihi nazar matrukul hadith sakatu an waɗannan lafuzan suna yawan maimaituwa a cikin tarjumamu aw yubayyinu ra'ayin nuqadin sabiqin fihi kamaliki ko kuma ba zai ce sakatu anhu ko fihi nazar ko matrukul hadith ba sai ya ce tarakahu fulanun misali yace tarakahu malikun ko kadzabahu malikun shine fadar ra'ayin wani game da shi wa abdullahi ibn al-mubarak ko maliku ko abdullahi ibn mubarak wa sufyan ibn uyayna wa shubah ibn al-hajjaj wa ali ibn al-madini wa ahyanan yadhkuru aqidat ar-rawi wani lokaci yakan ambaci aqidan mai riwaya musamman yana da alaka da wata mazhaba ta bid'a ko wata mazhaba ta aqida au sanata wafati au ihda marwiyatihi ko ɗaya daga cikin abubuwan da ya ruwaito aw sanata wafatihi ko ya ambaci shekarar rasuwarsa aw tawallihi alqaba'a ko ya ambaci cewa wane wanda yayi alƙalanci a gari kaza walakin zalika nadir amma duk wannan kaɗan ne kwarai طبعا الضعفاء الكبير بتحقيق الأستاذ محمد محمود إبراهيم زايد في دار المعرفة ببيروت عام 60 بعد المئة الرابعة عشرة للهجرة أن بقى لتفهم أبو أفاو الكبير وأن تحقيقي وأنا متم سنة محمود إبراهيم زايد أقصب بيروت ما دبع من سنة دار المعرفة كافنا ما أن بقى شيء 1396 kamar shekaru goma kafin nan disamba tsaba sun buga shi sai ce wanda ya daidai da 1986 na kamar shekara 32 kenan ko da uku ko da suka wuce wadda biya الضعفاء والصغير shi kuma sagir an buga shi fi dairatul ma'arif al-uthmaniyya bi Haidar Abad a kasar India kenan addakan a shekara ta 1323 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama daidai da 1905 wannan ya dade kwarai da gaske wajen shekara 100 kenan da da hudu ko da uku in ka kalla a shekaran miladiya din ma kenan an buga shi akwai wani hakiki na Abul Ainain wanda aka buga shi kwanan nan shekarar ta biyar ko da shida yana nan yana yawo karamar littafi haka sosai duk muna da su a nan insha Allah littafi na gaba shine Abdu'afa aw shajara fi ahwal ar-rijal li Abi Isaqa Ibrahim bin Yaqub al-Juzani al-mutawaffa sanata 59 ba'da al-mi'ati ath-thaniya lil-hijra sai littafin Abdu'afa na na Jawzani Abu Ishaq Ibrahim bin Yaqub Al-Jawzani nisba ne zuwa garin Jawzajan ana cewa Jawzajan ko Jawzan ana wani gari ne a can kasar abin nan wato Khurasan wanda tun zamanin Sayyidina Uthman shekara ta 33 bayan hijira musulunci ya zai kasar wannan malami Abu Ishaq Ibrahim bin Yaqub al-Juzani ya rasu a shekara ta 259 cikin watan Dhulqa'ada na wannan shekara ya zauna kasar Dimashq da bayan ya baro garin su malami ne sosai na sunna masanin hadisi da ilmin rijal yana da riwaya a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i malam yace tanawala fihi al-musannif asma' ar-riwati wa ibaratin fi jarhihim faqat malam ya kawo maganganu akan masu riwaya waɗanda suke na jarhu ne baya kawo yabo baya kawo waɗanda aka amince da su wa huwa yatashaddadu fi jarhi al-kufiyina min ashabi ali radiyallahu anhu li ajli al-madhhab yana da tsanantawa wajen sukan mutanen ƙasar kufa waɗanda suke wato ƴan shi'a ne ko rafida ne a mutanen ƙasar kufa saboda shi kuma ya zo ya zo na ƙasar dimashku ya ya ta'afirantu da mazhabi na nasibanci wanda suke da inhirafi akan mutanen kufa abokan hamayyarsu ne za ka sai zama yana da tsanani a kansu lidhalika qala al-hafiz ibn hajar la ibrata bi hafsihi ala al-kufi da kai ibn hajar yake fara cikin tadibu tadibi yake cewa ba a lura da kwashe kafa da yake wa mutanen kufa idan ya magana akan mutanen kufa musamman ya shafi aqida ko ya faɗi saki magana akan su to sai an bincika tayyuba ba yana faɗa ne da asalin zance irin na malaman hadisi ba yana faɗa ne da zance irin na abokan hamayya na mazhabin siyasa ko addini wa qala anhu aidan haka ibn hajar ya ƙara cewa kana nasibiyan munharifan an ali ya kasance banasibi ne wanda yake mai karkata daga barin sayyidina ali fa huwa biddu shi'iyyi munharif an usman ya zama akasin yan shi'a wanda suke su kuma sun karkata daga barin sayyidina usman wasawabu abin da yake daidai ga musulmi muwalatuhuma jami'an kauna ga sayyidina Uthman da sayyidina Ali su duka biyan ba ka ce kana san daya ka bar daya ba ba abokan hamayyar siyasa bane su wala yanbaghi an yusma'a qawlu mubtadi'in fi mubtadi mala yace ba daidai bane a saurari maganar dan bid'a da zai akan wani dan bid'a wato nasibi akan shi'i ko shi'i akan nasibi wa wasafahu al-habiz az-zahabi bi annahu bi annahu muta'annit al-Imam az-Zahabi yake cewa mutum ne wanda yake da ta'annuti yana da sakin baki malam ya ci gaba da cewa awrada al-muallifu ar-ruwata alladhina takallama fihim takallama fihim bin-nisbati li mudin al-ruwat ya raba su ne shi kuma bisa gari gari yayi babi ne na gari gari ba na wato harufa ba da kai ka kawo mutanen gari kaza sai magana akan babi sai diye magana akan wannan mutanen alladina wujudu fiha wanda aka sama masu rauni a wannan garin faftada bi madinati al-kufa laka ya fara da mutanen kasar kufa ne allati tuliyat bil khawarij wal rafida wal murji'a wanda kufa Allah ya jarabce ta da yan bid'a shahararrun nau'i guda uku akwai khawarija akwai rafida akwai murji'a khawarija dai sune masu daukan makami masu fito na fito da shugabanni masu saurin kafarta al'umma musulmi da kuma rafida waɗanda dama nan shine mahadin su shine makwantar su wato masu zagin salaf da aibata su da ƙaryar muwala daga ahlul baiti sai kuma murji'a sune masu sassauci sassauci da ya kai ya kawo galibin su malaman fiqh ne sai sauci ya kai kawo suna ganin ma da abin da mutum yake ba ku saboda ai Allah yana da fadin rahama to duk waɗannan yan bid'an akwai su a ƙasar Kufa thumma al-basrata bayan da ya gama da Kufa sai kawo malaman ƙasar Basra allati tuliyat bil qadariyya wanda su kuma aka aka jarabce su da kaddarawa su kuma sune akasin waɗancan murji'a su kuma kaddarawa sune masu ganin cewa dan adam yana zaman kanshi ne yana da yanci ya fi ƙarfin mahalicin shi wajen yin ayyukansa da ɗaukar ra'ayi ko taking decision na abin da zai ta'ala Allahu amma ya kullu uluwan kabira thumma al-madinatu al-munawwarata wash-sham sannan yazo magana kan kasar Madina bayan Kufa da Basra sannan kasar Sham wal jazira sai kuma kasar jazira wa ahli wa ahli Makka to kuma mutanen garin Makka waɗannan haka yi babuka din wa fi khilal al-kitabi dhakara al-firaq ad-dalla a cikin littafin yakan ambaci kungiyoyi din na bata wanne hala alfasida da addinai ko tafarki wanda yake mabarnaci min khawarijin wa sabaiyatin wa ghayriha kaman khawarijawa da sabaiya masu ba abla dan saba da wasu su dina ambatar su ita ma da ala hadal kitabil ulama'un nuqadu alladhina sannafu fil kutubi fi kutubir rijali malaman da suka bo a bayan sa waɗanda suke rubuce rubuce akan littafin mazaje akan mazaje to sun yi dogaro sosai da littafin shi dinnan mimman ja'a ba'dahu wanda suka zo bayan sa kabna abi hatim kamar malam abdurrahman dan gidan abu hatim ar-razi fil jarh wa ta'dil wa ibn adiy haka ibn adiy wal khatib da khatib al-baghdadi fi tarikh baghdad ibn adiy a cikin al-kamil fi du'a rijal al-khatib a cikin magarin da yake akan mazaje a cikin tarihi madinati baghdad wal mizzi da abu al-hajjaj al-mizzi a cikin littafin sa tahdhib al-kamal والذهبي في ميزان الاعتدال da malam zahabi a cikin almizan dinsa wal hafiz ibn hajar fi tahdhib at tahdhib da malam ibn hajar a cikin tahdhib at tahdhib dukkanin waɗannan jiggajigan malamai sun amfana da littafin shi kuma sun yi dogaro da shi waqafu alai alaiha sun tsaya kuma iya wannan maganar da aka yi wa ak ha wafaqu alaiha suka yadda da maganar da yi wa aktharu ara'ihi al mudawwana fi kitabi hadha mafi yawan maganganun shi da aka kiyaye su a ilmance suna cikin littafin ja'at wannan magagaru sun zo muwafaqatan suna masu dacewa da ara'il ulama'il mutaqaddimina alayhi fil hukmi ala riwa sun dace da irin maganganun da malaman da suka gabace shi suka yi na hukunci akan mazaji irin su ibn al-madini irin su shu'ba irin su ainihin wato ya ibn sa'id al-ansari da ire-iren su طبع هذا الكتاب بتحقيق السيد صبحي البدري السامرائي في مؤسسة الرسالة bi Beirut an buga wannan littafi a mu'assasar risala ta Beirut a shekara ta 1985 daidai da hijira na da shekara 1405 sai ci kitabu du'afa wal matrukin li abi zur'ata abdul karim ibn abdul abdullah ibn abdul karim ar-razi al-mutawaffa sanata 64 wa 200 littafin abu ubaida abu zur'atar razi wanda aka fi sani da suna abdu'afa wal maturukin shi ma dan karami ne malam abu zur'ata babban malamin hadisi nan daga cikin abubuwan mamaki na ilimin hadisi a duniya Allah ya mishi rasuwa shekara ta 264 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a rana ta karshe a wannan ranar haka aka ba da labari fi akhir yawmin min as-sana kama a ce 30 kenan ga watan Zulhijja al-Imam Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisan waidallahi ibn abdul karim banda bukhari banda abu dauda yaqtasiru al-musannif fi hadha al-kitabi ala asma'ir riwati wa bayani jarhihi abu zur'a yana takaituwa akan sunayen mazaje da bayani akan sukasu wa qad rawahu sa'id ibn amr al-barzai al-mutawaffa sanata 92 ba'da al-mi'atin malam sa'id dan dan umar amru al-barzai wanda Allah ya mishi rasuwa a cika ta 292 shi riwayar kitafin daga gare shi daga malamin wa dammanahu kitab al-as'ila alladhi sanahu sannan ya kara da littafin tambayoyi wanda shi nashi ne shi kuma wannan wa huwa shi na tambayoyin aqwalu abi zur'ata wa abi hatim ar-rabiyi maganganun abu zur'a ne da abu hatim waɗannan malamai guda biyu abokai dukkaninsu mutanen garin rayu na ƙasar iran kenan fi ijabati as'ilatin sa'alaha al-barza'i fa jama'aha wa allafa bainaha maganganun su wajen amsa tambayoyin da ya musu shine tattara su ya mai da su littafi guda tubi'a hadha al-kitabu ضمن كتاب أبو زرعة الرازي جهوده في السنة النبوية أربط أنبغ ونلتابي أشكين وني أيكي لأكي أبو زرعة الرازي لبياني أكن وقرن سوزن يعد السنة ينا نن أسمت أن كاولات دانشي دواني دواني بلن بانغو كمان, كمان, كمان بلن هولاد أنها هكا مجلد شدني إرم بقو نداد أنني جن تكدا مجلد شدني هكا لك قنسو آه لتابي ني أيكي ني دوسو ما لم يسكيشي a matsayin research irin na zamani bitaqiqi Dr. Sa'adi Al-Hashim a cikin wani wato kaman project ne da suka yi na ayyukan bincike a cikin Tura fil Majlis al-Ilmi bil Jami'a al-Islamiyya bil Madinah Munawwara wannan majlis ilmi wani center ne center for excellence ne na research mai suna al-Majlis al-Ilmi su ne suka suka dauki dawainiyar yin wannan bincike da yaɗa shi a shekara ta 1402 bayan hijira daidai da 1982 suna ga simu ga wannan muna sani sauri mu tashi shi da sauran fata ya kamata mu tashi saboda dare yana sauri sai mu je al-imamu az-zahabi yake cewa sanata 40 wa 30 wa 200 shekara ta 234 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa fiya tufiya ahmad ibn harbin النيسابوري الزاهد a wannan shekara malam Ahmad ibn Harb ibn Fairuz ya rasu mutumin garin Naisabur ne yana da riwaya a cikin sunanin Nasa'i qala fihi Yahya ibn Yahya Yahya ibn Yahya Naisabur yake cewa illam yakun min al-abdali fala adri man hum baya cikin abdalu to ban san su waye abdalu ba rahala wa sami'a min ibn Uyayna wa jama'a yayi tafiye tafiye ya saurari karatu a gun malam Sufyan ibn Uyayna da wasunsa wa kana sahiba ghazwin wa jihadin wa mawa'iza ya kasance mu abocin yaki da jihadi da wa'azozi wa musannafati da rubuce-rubuce sa da ilmi rahimahullah Allah ubangiji ya gafarta masa to wannan mutum ana samun iltibasi tsakanin shi da wani mai irin sunansa shi ma Ahmad ibn Harbin ibn Muhammadin al-Ta'i sa'o'in juna ne kuma dukansu ɗaliban malam ibnu uyayna ne kuma dukansu al-imamun nasai ya fitar da riwayarsu sai dai kuma ɗabakar su guda sai dai shi wancan da muke ambata harb ibnu muhammad ahmad ibnu harb ibnu muhammad at-ta'i to shi mutaakhirun fil wafa zaka ga zahabi ya ambaci haka a tarjumar wannan mutumin da yayi a cikin sirar alamin nubala da yayi ishara zuwa ga cewa akwai wani mai irin sunansa amma wanda yake ta'akhkhara anhu wafatan shi wancan dayan ya rasu shekara ta 263 bayan shekara kamar abin nan kenan 29 da rasuwa wannan ina fata mun gane wannan to zaka ga akan samu iltibasi wajen bambance su bambancin kawai shine sunan kakan sai kuma lokacin mutuwarsu ba ɗaya bane da nasabar haka haka za ka iya bambance su da irin wannan wannan ya kasance shi wani mutum ne kamar da aka ba da labari kamar da ka ji anan mai yawan abin nan jihadi da ayyuka na wa'azi an waye gari mutanen karramiya suna matuƙa girmama shi 'yan bida nan karramiya saboda ya karantar da malaminsu Muhammad ibn Karram shugaban aqidan ta Karramiya wannan malamin sa ne ya karantar da shi da haka sai suka zama suna suna girmama shi sosai suna mutunta shi duk da ba aqida su dai ba amma da labarin cewa bakin shi baya baya dakatawa daga tasbihi har yakan zo gun wanzami za a mishi gyaran fuska ko za a mai aski ta tasbihi ha ajime ciwo in ana cewa ka dakata ka rufe bakinka za a dan rage gashin baki sai ya kasa ya riga ya saba har a ji mai ciwo a leban shi ko a habasa garin gyaran fuska saboda tsabar tasbihi Allah ya gafarta musu malam ya ci gaba da cewa wa fiha al-amiru itaq at-turki sai kuma itaq at-turki ɗaya daga cikin sarakuna ko muqaddamu aljiyush wa kabirud daula wani babban komanda da kuma manyan mazaje a cikin gwamnati asalin shi bawa ne mai wanda yake da kwarewa akan dafa abinci babba kama ce chef kenan ko mu'tasim shine ya siyo shi ya mai da shi wani abu yana yana tun yana dafa abinci har aka lura da fasaha shi da jarintarsa aka yanta shi ya shiga cikin ma'aikata cikin sojoji ya samu mukami har sai da ya taba yin gwamna na wucin gadi a Kufa to wannan halifan da ake zamanin shi a wannan zamanin shine abin nan wasik kenan sai zama bai amince da shi ba yana ganin kamar zai kawo mishi matsala shine yasa aka aka kashe shi aka aka kulle shi aka hana shi abinci da abin sha har ya mutu saboda tsabarar yunwa yana dama dama yana daga cikin mutanen da suka zama yan gaba gaba wajen rura fitinar da ta faru a zamanin sayyidina a zamanin Imam Ahmad ibn Hanbal ta khalqul Qur'an yana daga cikin mutanen da suka dinga rura ta sune yan yan ziga gwaiwa ta hauƙaya Allah shi kyauta sunan shi kenan Itak at-Turki khafahu al-mutawakkil amin mutawakkil ba wafiq ba ko wa amira alaihi kullu hilatin hatta qabada lahu alaihi na'ib Baghdad Ishaq ibn Ibrahim mutawakkil ne shirya mushi dabaru iri daban-daban har sai da ya ba Ishaq ibn Ibrahima gwamnan Baghdad da dama ya kama mai shi wa umita aqashab aka kashe shi ta hanyar kishi aka kulle shi yana ta kuka yana neman ruwa aka bashi har sai da aka hana shi har sai da ran shi ya fita wa akhadha lahu mutawakkil min min adh-dhahabi alfa alfa dinar mutawakkil ya kwashe dukiyar shi dinari miliyan guda وفيها الإمام أبو خيثمة زهير بن حرب سيمالا أبو خيثمة ببا الإمام أن زهير بن حرب الحافظ ببا مالن ببغداد يا رسول أكثر بغداد في شعبان أو شعبان وله أربع وسبعون سنة شكرة سبعين له ساعة يا رسول رحل مالا أبو أبو خيثمة يا يا وشيا وشي وكتب الكثير يا رب رواية داما عن هشيم وطبقته daga Hushaym da sawoyinsa wasannafa yayi rubuce-rubuce yana da musnad dinsa wa huwa walidu sahibi tarikh shine mahaifin malam mai tarihi ibnu abi khaisama da ake cewa tarikh ibnu abi khaisama wa kenan ahmad ibnu abi shayba shi ma yana da da shi ma malami muhammad bin ahmad bin abi shayba shine haka yake cewa wa qallama yattafiqu dhalika li thalathin kaɗan ne ake samun mutum da shi da ɗansa da jikansa haka abin nan ɗabaka uku a ce dukkaninsu kowa hafibi babban malin ce kaɗan ne akan samu dai ɗa da uba ko uba da ɗa kamar wancan abu zura da ɗansa abin nan abu hatimin kai ko da ɗansa ibn abi hatimin kamar ahmad ɗan hambali da ɗansa abdullahi kamar abu dawuda da ɗansa ibn abi dawud ana samun haka ɗaya biyu ɗaya biyu amma ɗaya biyu uku to ba suka samu kowa a ce da irin wannan wato malantar ba ka koda ibn taymiya kakan shi almajid babban malami ne baban shi malami ne amma baban shi bai kai shahara kakan ba da shi da kakan suka sa baban a tsaka suka galabace shi a shahara su ara samu irin haka ɗai ɗai amma ko yanzu kuma ka kalla da kyau da wuya a ce wani farfesa baban shi farfesa kuma kakan shi a farfesa da wuya da wuya ko mun gane sai an samu wani dan tasgaro ta tsakiya haka Allah yake tsarin shi ko wannan Abu Khaisama shi ma yana da riwaya a cikin a cikin littafin al-usul as-sitta da malamin su Bukhari ne da Muslim da Abu Dawud kai tsaye da aka sanar da riwaya daga gare shi kai tsaye al-Imam an-Nasa'i riwaya shi kuma bil wasita da shi da da Ibn Majah a cikin ashabul kutubus sitta abin nan Tirmidhi ne ko bai da riwaya daga gare shi asalin shi mutumin Nasani garin sa ɗaya da Imam Nasa'i asalin shi mutumin garin Nasani kuma bayi ne ma dan dan bayi ne Allah ya mishi ƙwarewa ilmomi mabambanta a cikin fiqhu da hadisi da tarihi Allah ubangije gafarta mai wa fiya Abu Ayyuba Sulaiman ibn Dawud ash-Shazakuni al-Basri naga tunda muna so mu kita bari mu bari mu karanta wannan zuwa zuwa na gaba Sulaiman ibn Dawuda ash-Shazakuni al-Basri al-Hafiz alladhi qala fi Salih ibn Muhammad al-Hafiz ma ra'aytu ahfadha minhu sami'a Hammad ibn Zayd wa tabaqatihi wa kana ayatan fi kasat al-hadith wa hifzihi yunzaru bi ali ibn madini like walakinahu matrukul hadith fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine wannan zakkan malamin hadisi kenan tunda kan ce shaza kuni sai ka ce dan baya ga dangi kenan Allah ya gafarta mishi malami iyakan malami amma kuma ta kadari iyaka ta kadari an ce ma ya kera hadisan ƙarya guda bakwai amma riwayar sai baya baya baya ba mutane su amma dai duk wani abin nan rukunai na rashin mutunci a ilmanci sun tare gare shi saboda yana ruwaito hadisan ƙarya wanda ba shi ya kera ba yana canza isnadoji ta qalibul asanid da makamantansu shine Abu Zur'a da muke ambata ya taba zuwa garin su ƙauyen su dake kusa da Basra zai zai yi wani ziyara cikin dare sai yana neman a samu mishi wanda za su yi musafa ta hadisi yadda suke muraja'a ta hadisi sai aka rasa wanda zai iya da shi sai dai shaza kuni dinnan bai san shi ba aka je aka kira mai shaza kuni suka zo suka yi tai musafa har suka raba dare suna yi shaza kuni ya ga za a ƙure shi kawai sai ya kawo wani hadisi wanda shi Abu Zur'a bai taba jin labarin shi ba kuma duk mazajen hadisin ma mutanen garin sai mutanen garin rai Abu Zur'a hankalin shi ya tashi sai ce kai baka ma san wannan hadisin ba har kashi zuwa zaka zo kai musafa da ni tashi kai karka da rigar shi kawai tashi Abu Zur'a hankalin shi ya tashi ya je masauki ya kasa bacci har masu masaukin shi suka zo suka ganshi a zaune aka Allah ta lafiya ce wallahi kun ji kun ji kun ji abin da ya faru ce shi ina da matsala raguwa hadisan garin mu dole zan koma in nemo su ce kai da waye ce ni da wane da sai aka ja tsaki aka sai kana bata kanka lokaci wani ai kaza ne ai ai ka ji ka ji irin shi to sanan hankalin shi ya kwanta ya gane hadisin da ƙarya ne to sha zakuni yana yin irin waɗannan abubuwan malamai suka yi watsi da shi da haka babu wanda ya riwaya karatun shi a cikin ashabul kutubus sita eh malami ne wajen karatu amma ba ba babu abinda ake nema na taka tsantsan da wara da faɗan gaskiya da aiki da karatu babu Allah ya jarabce shi da haka zabi yake cewa babu fitina irin wannan mutumin a ce har ya kai yana iya ana yana magana akan mazaji shi dan bai magana akan kai shi ba to sha zakuni kenan Allah ya gafarta mishi yace al-basri al-hafiz mutumin kasan basara mahaddaci allazi qala fihi salih ibn muhammad al-hafiz wanda salih ibn muhammad yake cewa ma ra'aytu ahfaza minhu ban ga wanda ya kai shi kwarin hadda ba sami'a hammad ibn zaid wa tabaqati yayi karatu a gun hammad dan zaid da sauyin hammad wa kana ayatan fi kasrati al-hadisi wa hifzi abun mamaki ne shi mamakin Allah game da yawan hadisan shi da yawan haddasa yunzaru bi ali ibn al-madini ana gwara shi ana cewa sa'an shi wajen yawan hadisai da hadda shine malam ali ibn abdullahi ibn al-madini malamin su bukhari ne walakinahu matrukul hadith sai abun watsi ne shi a hadisin ce abun watsi ne ba a itibari da hadisin shi sam saboda wannan maganganun da aka fara Allah shi kyauta wa fiya abu rabi sulaiman ibn daud to ga wani sulaiman dan daud din ma shi kuma wannan al-ataki amma wannan shi mahaddaci ne kuma abun karbe yana da riwaya a cikin bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i banda tirmidhi banda ibnu majah akwai mutane da dama jama'a masu suna Suleiman ibn Dawud kamar yadda shi wannan Suleiman ibn Dawuda az-Zahrani kenan kaji yana daga cikin rijal Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i amin akwai kuma Suleiman ibn Dawud al-Khawlani ash-Shami kenan akwai Suleiman ibn Dawud al-Yamani wanda da'ifi ne shi ana cewa da'ifi ne Ibn Majah ya rawaito hadisi daga gare shi akwai Suleiman ibn Dawud at-Tayalisi shine Abu Dawud at-Tayalisi da kasani Abu Dawud al-Tayalisi ne musnadi wanda shi kuma Muslim kawai ya kadaitu da riwaya hadisin sa a cikin kutubus sita ya rasu shekara ta 204 akwai Abu Dawud akwai Sulaiman ibn Dawud Abu Rabi'i al-Misri wanda shi kuma daga cikin malaman Imam an-Nasa'i ne ya rasu shekara ta 255 akwai akwai kuma wani jika Annabi sallallahu alaihi wasallam Sulaiman ibn Dawud ibn Muhammad ibn Abdullahi ibn Ali ibn Abbas eh Suleiman ibn Dawud ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ali ibn Abbas jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan babban malami ne daga cikin sarakuna ya rasu kata 219 yana da hadisai a cikin al-kutubul arba'a ne shi Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sai kuma su wannan anan kaga ga Shazakuni sunan shi Suleiman ibn Dawud haka al-Ataki shi ma sunan shi Suleiman ibn Dawud to akwai su da yawa waɗannan kai wasu daga cikin mashahiru din su ne to da kan kaga suna Suleiman ibn Dawud sai ka tsaya ka nutsuwa ne ne tukuna malam yace wa fiha abu rabi' sulaiman bin daud al-ataki al-basri az-zahrani al-hafiz kataba al-kathira an jarir ibn hazim wal kibar yayi riwaya da dama daga jarir bin hazim wal kibar da manyan malamai wa tala umruhu wa ishtahara dhikru shekarunsa sun yawaita aka ji labarinsa a ko'ina wa fiha a wannan shekara ne dai Abu Ja'far an-Nufaili al-Hafiz ahad al-a'lam malam Abu Ja'far an-Nufaili al-Hafiz bane bana sai da nayi da biyo nawa ko pensira ne ma ko me din na zubar da su ko yara sun kwashe ko na'am um sai mu kuma usulul fiqh malam ibn zuwai ya ce ma yushtaratu fil mustafti sharɗan mai tambaya shine ma yushtaratu fil mustafti wanda zai tambaya shine yake ce ma al mustafti wa min shart al mustafti an yakuna min ahli taqlid daga cikin sharɗan mai tambaya ya zama daga cikin mutane wanda suke mazowa ta kalidanci fa yuqallidu al mufti bil futiya sai ya zama ya yi ta kalidanci ma'ana ya bi abinda mai ba da amsa ya faɗa walaisa lil'alimi an yi kallida bai dace ga malami wanda ya san abin da yake yi a ce kuma yana taƙalidanci ba wakila yi kallidu wasu suka ce ba zai ya halasta ka ɗauka kamar misali a ce ne bai halasta ga wanda zai wanda zai bara sai wanda ya zama bayi da shi shine kamar mukallidi din ko kuma an bashi dole ya hakura da abin da aka bashi sannan kuma bai halasta ga wanda yake da shi yayi bara ba kamar haka ne لما فرغ المصنف من بيان شروط المفتي شرع في بيان ما يشترط في المستفتي bayan da ya gama bayani akan al-mufti malami kenan mai bada amsar tambaya sai kuma ya kawo magana akan al-mustafti dalibi kenan mai tambaya wal mustafti ismu fa'ilin min al-istifta suna ne na ismul fa'il suna mai aiki daga al-istifta bi ma'ana talabul fatwa fasinu watta'u lit-talab سين ده تاون ده قارا نطلب والمراد هنا السائل عن حكم شرعي mai tambaya game da abin da ya shafi addini wa qawluhu fadin sa da yace wa min shartil mustafti an yakuna min ahli taqlid ay ahlu jawaz taqlid wadanda ya halasta su taqlidanci la min ahli ijtihad kai zama daga cikin malamai fa yadkhulu fihi al'ami to ahli taqlid shine akwai jahili gama gari wal muta'allim da mai koyo dan makaranta alladhi lam yablugh darajat al-ijtihad wanda bai kai a kira shi malami ba qawluhu fadan sa da yace falyuqallid al-mufti fa yuqallid al-mufti fil futya sai ba abinda malamin ya gaya masa innal muqallida yajibu alaihi taqlid al-mufti lalle shi dalibi ko mai tambaya wajibi ne akan shi ya bi abinda aka gaya mishi liqusurihi an idraki ahkami min adillatiha saboda takaituwarsa ya gaza daga iya raskan hukunce-hukunce ta fuskar kallon dalilan mun san me dalili qur'ani da sunna to ba zai iya kallon qur'ani da sunna ya ce wannan ya nuna hukuncin kaza kaza ne hukuncin kaza wajibi ne hukuncin kaza sunna ne hukuncin kaza musabi ne bai da wannan kwanduwa ta ilimi da zai haka sai ya tsaya idan yana da matsala sai ya tambayi wanda yake da irin wannan ilimin sai ya ga masa amsa da abin da aka gaya masa dole ne ya yi da shi shine addininsa wa qawluhu fil futya ay fi jawabil mufti an su'al da yace a wajen fatawa wato zai aikin ne da gwargwadon amsar da aka bashi ba wai a dukkanin rayuwarsa ya zama yana kwaikwayo da wannan malamin ba sai akan fatawoyin da malamin ya bashi da kuma wasu sauran abubuwa da ya sugu fi hadhalik al muwajjahu ilayhi min al mustafti wanda wato jawabul fatwa mufti an su'al al muwajjahu ilayhi min al mustafti amsar da malami ya bayar akan tambayar da aka fuskantar da ita gare shi wa ma'anahu taqliduhu wa ma'ana taqlidihi abinda ake nufi da yin taqlidanci qabulu qawlihi wal amala bi ya dinga karban maganar wal amal bi yana aiki da ita kama sai ake kamar da za ji nan gaba wa zahir qawli fil futiya abinda yasa yace fil fitwa fil fatwa annahu yuqalliduhu fil fatwa la yuqalliduhu fil fi'l zai koyi da shi a fatawa amma ba za ka yi koyi da shi akan wani aiki da kaga yana yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake koyi da shi a cikin ayyukansa malaminka abin da ya faɗa a ilimi shine za ka yi koyi da shi amma dan yana yin wani abu in ba ka san asalin abun a addinance ba to kuma na ana magana wanda bai san addini ba to ba za ka ga yana yin wani abu kai koyi da shi a kai ba falau ra'al jahilu alima yaf'alu fi'lan idan jahili ya ga malami yana yin wani abu lam yujuz lahu taqliduhu fihi bai halatta kawai ka fara yi ba hatta yas'alahu har sai ka tambaye shi alaga ta malami yasa kake yin kaza wani nau'i ne na ibada ko wata al'ada ko wani take-take ko wani salo ba daidai bane kawai da kaga wani yana yi kawai shi kenan saboda malamin ka ne ka matsa kana kaunarsa sai kawai ka fara yi id la'allahu fa'alahu li amrin lam yadhhab lil muqallid tayu yana aikatawa ne dan wani abu da shi muqallidin bai san dalili ba tayu ba shari'a bane wata larura ce ta sa yayi tayu wani yanayi ne ya kai shi zuwa ga haka da sauransu kai kai ne ka san aure ta azumin ramadana kawai shikenan ranar azumi sai kaga wani malami baya azumi sai kaga je kare naka kace yaya kace to ai naga malam wanda shi ma baya yi na san dole akwai wata sunna da sai haka na ganganci ne Allah ya ji kamar albani namu shi ta ko karin hule shi baya so kana kwaikwayo kai naka kawai ka bashi na shi baya so Allah ya gafarta ne da haka ake mai da mutane abin nan a mai da kai wani dan karamin gunki ana ana ana bauta ma wa qawluhu fadin sa da yace walaysa lil alimi an yuqallida bai halasta ga malami ya zama ci ma zaune ai laysa lil mujtahidi an yuqallida ghayrahu mujtahidi bi halasta gare shi ya kwaikwayi waninsa ba litamakkunihi min al-ijtihad saboda ya samu tsayuwa yana da karfin yi illa idza ijtahada bil fi'l sai dai in yayi aikin a aikace na kokarin walam yadhhar lahu al-hukm sai hukunci bai bayyana gare shi ba to sai ya bada fatawa da takaidanci malami yana iya bada fatawa da fatawar wani yace wane ne yace kaza in ya kasa gano wani abu nashi da ya sha bamban da wancan aw nazalat bihi haditha ko wani abu ya bujuro wani sabuwar matsala wata sabuwar magana taqtadil fawriyya tana buƙatar amsa yanzu yanzu shi ko bai da amsa ta yanzu yanzu yana buƙatar ya nazari ya bincike ya natsu ya tunani ya gwara dalilan kaga wannan zai dauki ta'anni sai an jira to yana neman fata ana neman fatawa ta yanzu yanzu bai da ta hannu sai ce wane ya bada fatawa da kaza fa yajuzu an yuqallida hina idin lidarura a lokacin ya halasta yayi dan bukatuwa ta dole amma idza ijtahada wa addahu ijtihaduhu ila hukmin amma idan ya zama yayi wani kokari sai kokarin sa ya tike da shi akan wata fatawa to lam yajuz lahu an yantaqila anhu bi halasta ba wannan fatawa ba yuqallida ghayrahu yaje yana kwaikwayo da wani minal mujtahidina daga cikin malamai bittifaqi ya binciko wani abu ya gano shi amma duk da haka kuma sai yake fade ya je ya bi na wani to bai halarta ba wannan kamar yadda bai halarta mutumin da yake da abu a hannu yayi roko ba yana da abin da zai ci yana da abin da zai bukata ya haramta gare shi ya roko ko to haka ya ya haramta ga mutumin da yake da ilimin da ya gano abu ga yadda yake ana shi fahimtar ya bada fatawa da akasin wannan abun dan yana ha'intar abin da ya sani kenan yanzu wa qawluhu wa qila yuqallidu cewa da akai wasu sun ce yana iya zama muqallidi hadha thabitun fi ba'd nusakh wannan lafazi ya zo a cikin wasu bugun littafin wasu copies wa zahiru anna al-khilafa fi man lam yajtahid abin da yake zahiri shine sabanin yana aukuwa ne akan halacci ko rashin halacci ga wanda bai yi ijtihadi ba fahal lahu an yuqallida ghayrahu a lokacin da bai isa da muka wancan da muka ji saboda bukata ta gaggawa shin a lokacin ya halasta ya kwaikwayi wani ko bai halasta ba al arjahu annahu mamnu'un min at taqlid illa fi al halatayn al madhkurati abinda magana ta fi karkata zuwa gare shi shine an hana mustahidi ya taqlidanci sai a wuri guda biyu a wurin da bai iya gano wani abu ba ko a wurin da yake da bukatar fatawa ta yanzu yanzu shi kuma bai da ta kasa wallahu a'lam واعلم أنه يجب على المستفتي أن يريد باستفتائه الحق والأمل yace ka sani ya kai mai karatu wajibi ne ga wanda yake mai tambaya ya zama yana tambaya ne don neman sanin gaskiya wal amal kuma don yi aiki da wannan ilimin fala yasalu amma la ya'ni kar mutum ya tambayan abin da bai dame shi ba ba ka da wani ta cewa a kai ka damu mutane tambaya akai alaga ta mala ina hukuncin a sa mace takarar mataimakin gwamna koyo wani yawan tambayar to ina ruwanka da wannan da an saka tun farko ina hukuncin mutum ya ce tsaya yana takara ina yake a musulunci ba haramun bane haramcin shi ya fi haramcin saka mace a cikin harkar shugabanci kamar ka ce ne alga ta mana ina hukuncin wanda ya sha giya bai bismillah ba shan giyan matsalar shi ba tafi rashin yin bismillah ba wannan abin yanzu shine damuwar ka addini tukuna ta ya zaka kai aiki da shi da an gaya maka misali kenan zai iya jawo kai wata fitina ne zai generating argument ne kuma a lokacin za a tambayi wani wannan ana so ne a jifa ta washi za ta dace ta san malam kaza da ya bayar ko ko za ta sabani abinda kawai masu fatawa suke nema kenan ba wai suna neman ilimi ne na addini ba domin kafin ranar ba sa zuwa makaranta kaga ba dalibai bane suke yan duniya ne kawai saboda wannan wata nazila ce da take generating abin nan confusion da abin nan controversy ko tana generating tattaunawa da rigingimu da sauransu to ita ce tafi damun shi ire-iren waɗannan tambayoyin su ne ya ce karka tambaya abin da bai cikin damuwarka au ita tabba'ar ruhas ko kuma mai fatawa don neman ina zai samu sauki ina zai samu sauki ko dan yaye ne akwai wata fatawa da saba karantawa an yi ma alajatul da'ima ta su ta kasar Saudiya wanda malam Atifi Abdurrahman Atifi shi yasa mata hannu a amsa wani ne ke bada yake tambaya yana ta magiya kai daga ji kawai yana so ne shi dai a faɗa mishi abin da zai samu bakin kawai cewa shi saurayi ne dan shekara 35 bai yi aure ba ya rasa yadda zai yana ta yin azumi amma kullun sha'awar shi karuwa take ya rasa yadda zai ya tambayi wasu malamai yaya zai su ba shi dama shi ko ko abin nan ma zai je a mishi operation a cire mishi ɗan marinan shi sun ce bai halarta ba shi dai don Allah a duba mishi in akwai wata mafita dai da za ta sa ya rabu da wannan shedaniyar sha'awa saboda bai so ya ɓata mutuncin shi ko mutuncin gidansu ko kaza kaza duk da haka dai fatawar da suka ba shi cewa dai bai dai halarta ba kuma annabi ya hana ko radda ala usman ibn mas'ud tabattula yana cikin sahih muslim walahu lakhtasaina da ba dan haka ba da mun dinga fidiye kanmu to irin wannan akwai wanda zaka ga fatawa sai yana so ne kawai ka bashi abin da zai bashi mafita ya dace da sarran shi wannan galibi fatawa mata kenan mafiyo mata masu fatawa irin fatawa suke ba za su taba gaya maka abu true color din shi ba za su gaya maka abin da zai favoring abin da suke so su sani to sai ka zama kana da hangen nesa da takatsantsan in baka fahimta ba kuka ce ba sani kar ka saki saki baki akai au yaqsuda ifhamal mufti ko kuma yana so ya zarma malami ya kure shi ya je ya dai wani bincike akan matsala yana so ya kai ka santa ko baka santa ba ko kuma ya hada ka fada da wani yanda yake malamai zamanin tafsiri cikin azumi akwai wanda suke aikin suke nan sa'ayi tsakanin malam A da B da C da D kowa san je gun tafsirin sa ko su raba agent din su za a bashi tambaya ne akan kaza a ji amsar da zai bayar da la'asar kafin magariba a jigun wancan shi ma da zai bayar bayan ashan aji tawani bayan asuba dan dai ai tagwara su duk wannan ya sabawa abinda yake manufar tambaya shine abinda ake nufi karkai tambaya dan waɗannan manufofin aw ya kula ko kuma yace aftani ghayruka bi kaza daga ta mare wani ya ce wani ya ba mu wani ya ce kaza wani malami ne ya tambaye fada fatawa ya ce kaza naji wasu mutane suna cewa hukuncin kaza kaza ne alga ta malam ina hukuncin malamin da ya ce kaza hukuncin shi kaza shi kanshi malamin yanzu an saka shi a mala kenan duka ga wannan ba fatoyi ne na neman sani ba ba wanda za ka yi aiki da su ba ne muka lura da tarjama da tarihin magabata salaf sahabbai su suna tambaya ne akan abin da ya shafi su ba sa zuwa su kirkiro tambayoyi la tasalu an asha in tukla lakum tasukum sai in abin ya faru ne wani ya auka wa matar shi da rana sannan zai tambaya wani da ya tambaya yana zargin matar shi da kwarto ne sannan yazo ya tambaya akan ina hukunci idan kaga matarka da wani wane ya wayi gari ne ana azumi yaga haske ya yana cin abinci sannan ya tambaya ya wayi gari da janaba wato sai abin ya faru ko shi sai Imam Malik baya bada amsa akan as'ila istiradiya sai ce ka bari sai ya faru kuma mun gane mutanen Kufa sune suka fara bude wannan kofa sune masu as'ila istiradiya in kaza yayi kaza to yaya za a yi da kaza suke kuma kawo hiyal dabaru na amsa wannan tambayoyi to mu kuma yanzu sai abin yayi yawa yayi yawa yayi yawa gashi nan almuhim shine ya zama tambayarka ta shafi abin da zaka yi aiki da shi ne a cikin karatu ko a cikin aikinka na ibada idan kai ba dan makaranta bane to ibada ka ce damuwa ka kawai ko ibadar iyalinka ko ƴaƴanka ko makamancin haka to dai ta zaka damu misali wa kake jin tambaya akan nisabin zakka in bai da kuɗin zakka ina ruwan shi ko kuma nawa ne kuɗin biya aikin haji ina ruwanka da kuɗin shi ko kuma motocin da kake wuce kana ganin su a wurin sai da motoci ina ruwanka da farashin su in ba sai zaka yi ba ina ruwanka da farashin zaka je kai ka aje roba roban ka ka je kana ta tambaya ne nawa ne kuɗin wannan kana latsa taya wannan har a sace mashin mashin din kana ta kana kana yawan banza eh ko mun gani yanzu wata kila anan wani bai taba tsaya gun wajen sayan mota ba ba ruwanka ko kuma ka je asibiti ka tambaya ka ce nawa ne kuɗin operation din da ake wa mutum iri kaza ka je shi ka ce kana so ka san in mutum matar shi za ta haihu nawa ne kuɗin da ake biya kuɗin siyar kai kuma ko budurwa baka samu takamammiya ba ina ruwanka da wannan wannan shi ne zaman lafiyar mutum ba ruwanka na rage da Allah ni yanzu haka misali ban san kuɗin misali a cikin an je kasuwa nawa ne kuɗin alaihun miya ba misali tunda ba san shi yake ko nawa yake sai da kwandon tumatir ina ruwanka da shi ko nawa yake sai da buhun buhun walahan ba ci kake ba ko irin ganyen na iri kana daban-daban na inyamurai ba ba ba me shi ake a gidajen mu na Hausawa ba ina ruwanka da shi dan me zaka daka tambaye kudin kudin kudin kaguwa kai ba cinta kake ba ina fata mun gane duk irin wannan suna nan da yawa a rayuwar mu ba ma ikhamun kanmu a cikin because it's only natural a ce ba ruwanka da su amma in addini ne to muna yin wannan gangancin da yawa muna yin shi daidai wa da a cikinmu 'yan makaranta mu ɗalibai da almajirai muna yin wannan haka jahilan gari ma suna yi yanzu wannan mas'alar misali jama'a mas'alar ɗan takara mace ko namiji ya kamata ne a fara magana akan asali ta dimokuraɗiyya tukunna dukkan wata dimokuraɗiyya ba tsarin musulunci ba ce ba kuma kyau gare ta ba kuma muna yin ta ne a matsayin larura ko in court a matsayin bayar da muka iya dan annabi ya yi hani ƙarara sallallahu alaihi wasallam akan duk wanda yace yana son mukami kar a bar shi kuma wasu sun tambaye shi ya hana su su Abu Dharr misali a aikata ya hana duk wanda yace a bani mukami ya hana to in muka bi wannan kaida duk wanda ya fita kara ba za a zabe shi ba to ba zabe shi ba kuma kenan ya za a yi za a zama babu shugaba kenan kwata kwata a tsarin ko kuma mu ce to mu ba za mu je zaben ba annabi ya hana mu mu musulmi to a irin wuraren nan namu na Najeriya ko yankunan mu idan muka ki zuwa gaba daya su kuma waɗanda bango sai su je gaba daya sai su zaɓa nasu kenan ko ba wannan ne ta kai mu da galarura ba to wannan lura ita zaka sake daurawa akan duk wani gaba na na na na na na na na na demokradiya zuwa kamfen da zaka yi kace jama'a ku zabe ni zan yi kaza haramun kake aikatawa aslan haramun kake aikatawa ta annabi ya hana wannan alƙawarin da kake ɗauka kan ɗauka kuma jafa'i ne ba iya za ka yi ba amma larura ta saka ke dan ka ci zaɓa ba haka bane to akan wannan za ka ɗora ma magana shin a sa mace ita takarar gwamna kuma taimakin gwamna kuma da a sa mace da a sa kafiri wanne ya fi misali kada kanka sai ka auna wa kanka yau yan ka je asibiti da matakka yanzu misali a ce ga matakka mara lafiya ga mace kafara likita ga namiji musulmi wanne zaka fi natsuwa da duba ta mace ya uwata saboda jinsin sa daya ko ko musulmi dan uwanka kai da ita musulmi of course musulmi zaka fi gamsuwa da shi so akwai irin waɗannan wato akhaffu dararai san ba ma cewa halasu ba ma cewa halasu ta kanta asali amma game ne na na murawaga zaka kowa zai abin da ya zai fushi shi abin da ga wasu ne a ƙarshen a ƙarshen al'amari dai ka da ƙura ka baya ɗaya ko idan baka gamsu da wannan combination da ka zaɓe su sai ka zaɓi wanda ka gamsu da shi ba shi kenan yana ka ba wani ma ya je zaɓi wanda ya gamsu da shi wanda duk ya ci wanda Allah ya ga dama ba ya ba shi shi kenan amma babu wata fatawa sabuwa da za a bayar a ce halas babu wannan duk da maganganu akwai maganganun malamai kala daban-daban watakila mafi yawan usabe ba su san wannan ba ne maganganun malamai kala daban-daban akan wannan hadisin na maganar shugabancin mace kamar yadda shi abubakar ta ya bada labarin hadisin ai ya bada labarin hadisin ne lokacin aisha ta ce ya fito a tafi yakin sufin jamal kai ko ana gaita sai cewa shi ba zai je ba kuma yaushe ma zai je yaki bayan musulmi da musulmi kuma a ce komanda yakin mace yaushe za a ci wannan nasara ai annabi ma ya ce kaza to kuma ga ita Aisha mata annabi ce ta shiga wannan harka duk da harkar ta shiga kuskure ce to shin hadisin ya tsaya ne akan ba da labarin ta wannan al'umma kawai ko ko hukunci ne am dan bai zo da hukunci am ba asalin mafhumul lafazin asalin mun tsoke shi ba cewa kar ku saka mace shugabanci ba kamar da wancan yace misali kar ku ba da shugabanci ga wanda yace ku bashi kaga wannan mun tsoke ne amma wancan cewa annabi al'ummar da suka sa mace shugabanci ba za su ci nasara ba to wannan yana yi daukan ta'awilat daban-daban duk da yake ta'awili mafi nagarta shine haramci don maka lissira ta salaf shine ba sa baiwa mace shugabanci da za a bayar Umar da ya tarma makamai cikin da ya raba wasu a Fatima amin su Aisha da su Hafsa in an ce su uwayen mu'mine ne suna da katanguwa baya da su akwai wanda suke da ilimi suke da gogewa da za su iya sannan da shi da na bayan shi to kuma har wannan akwai itiradi don manzo Allah kuma ya taba wata mace shugabanci yes yana cikin Abu Dawud ya bata ya bata shugaban yan sandan Madina ita ke yawo da bulala tana hana tana tana hana barna tana hana barna shi sa zafin kan usare su dinga mishi hankali jama'a akwai akwai fatawa tafi karfin bakinka wani yanzu saboda zafin kai vice principal aka ba wata mace sai ya ce haramu na ce kuma shi ya zo ya bai da qualification to ya za yi kenan ya za yi to akwai akwai irin waɗannan auza ɗin waɗanda ku sun fi ƙarfin fatawa ta mutum gama gani sun fi ƙarfi domin masail ne wanda ka umu bi halbalwa irin su ne abin da su Muhammadu su suka je suka dinga shiga abin da ya fi ƙarfin su suka kai ga Boko Haram wallahi ka ɗauko fatawa ta shafi duk duniyar musulunci kai kuma ɗan taƙiƙi a wani gefen duniya ka ce za ka za ka tiretin ɗinta baka da wannan ilimin fatawa kamar yadda ibn mas'ud yake fada a cikin jami'ul ulumi wal jami' na ibn abdul barr bayan ilmi wa fadlihi aka mai tambaya ibn mas'ud fa jama'a aka mishi tambaya sai dai kai shekara guda yana cewa ku bani lokaci zan duba ku bani lokaci ban san fassara ban san amsar ta ba bayan shekara guda suka matsa mai ce to ina ganin dai kaza ne amma bani da wani asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai kai me ka kake ta jan jiki ibn mas'ud to yanzu wannan fatawa an kai baka ba da ta wa zai bayar kenan yace ku kuna da shirme ne yace ina ganin ku kuna da gaggawa wajen fatawa mas'alar da Umar sai ya tara badariyuna an yi mitin akan ta ku ga kawai da an muku magana sai ku ce kaza ne shine Umar da yake da da annabi yake cewa inda akwai annabi bayana shine ko saboda kaifin basirarsa Qur'ani na goyen bayan fatawarsa su da dama to amma bai ba da amsa sai ya tara su aliyu su ware su wani badariyun wanda suke madina shi sa ma ya hana su barin kasar madina sanda yake raye in za ka je in kana badari daga cikin sahabbai al'awwal nan ko umar za ka je sai umar da kai shi ya baka relief in baka bai halarta maka ba haka umar ya zamani shi baya bari sam su bar madina sai ya san inda za su sai wanda ya ga dama ya ce to kai wani jikin gari kaza ka zauna har umara da aikin haji ba umar baya bari kowa ya fita a cikin su sai sai da izinin shi ce idan kuka bar garin nan al'amarin addinin mu zai lalace su za su dinga ba mu fatawa su za su dinga ba mu shawara umar baya yarda almuhim shine sai ya tara su an yi mutum ake bada fatawa sai yake samun istiqama a cikin fatoyin sa amma mu yanzu kawai damuwar mu shine ai ta samun controversy kawai abin da mutane ke so shine irin wannan kuma da zaka gane mutane ba su da istiqama akan abu ayo su ce wannan gobe su ce wancan da sauransu abin da ya fi a irin wannan ko idan baka san magana ba kawai kama bakin kan shiru wayo ma ya san naki duk jarabar rubuce rubucen mala'ika la yugaziru sagisan wala kabirtan ai dai ka shiru ya kyale ko ba ne kakin ta ba kenan dole zai kyale ka sai ka faɗa to sai kai kai shiru abin ka man sabata naja da larabawa wanda duk yin shiru to ya tsira da kuma gaggawa kafin mutum ya kai ga ya kai ga ƙure abin nan matsala ya yi maza yana so a ce shi ne ke da breaking fatawa a kanta Allah ya samu dace ta haka dai matsala ce jama'a ta rigima ta kai kawo a kai da haka ya rage a duba menene maslaha ga al'umma domin ita kanta dimokuraɗiyyar gaba ɗayanta ana shiganta ne musulmi suna shiganta ne ƙarƙashin wannan larura da haka larura ce a kanta za a sake gina kuma dukkan resanta Allah ya samu dace za mu saurara sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik